أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa kamar yadda muka sani dukaran lahadi a irin wannan lokaci daga sallan bagriba zuwa isha muna gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna sha uku ga watan wato hudu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin da ɗai ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin suratun nisa mun ɗauko bayani a aya ta ɗari da saba'in da ɗaya sai lokaci ya muna halinsa a yau insha Allahu ta'ala daga nan za mu tashi sai mu ɗaura muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar sannan kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce mu kuma mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى يتي يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالي التافي مكتي wannan ya shafi Yahudawa da Nasaru domin tabi'a ko aqida ta guluwi bata shafi Kiristoci kawai ba. La taghlu fi dinikum kada ku guluwi a cikin addininku wanda bayanin da ya gabata a wancan satin duka kan guluwi ya ƙare. Wuce gona da iri ko ba haka malam Bahaushe ya faɗa ba. A wuce gona da iri a tsananta a ba al'amari fiye da matsayin da ya cancanta a bashi shine guluwi ko ba haka ba. Dan haka kada a zo a ce Yesu almasihu ɗan Allah ne, yau kuna ganin muna rana ta talatin da ɗaya kuma ita Akimal Yusran ta ‘yan ba. Yau abubuwan da za a yi Kiristoci nan Nijar muna kashi tis'in da tara kamar da suke faɗa musulmai, sannan kuma Kiristoci kashi ɗaya ko ko Kiristocin ba samu kashi ɗaya ba don akwai maguzawa, amma ɓannar da za a yi za ka aza dukkan mutanen Nijar Kiristoci ne. Kafirai sun zo, Bature ya zo an tar da ‘yan Afirka, ko ba haka ba an shiga cikin coci an kawo kayan kiɗa ana kiɗa ana rawa tare da mata sun sha ado ana wake-wake ana rungumar juna kuma ana cewa ibada ake yi ma Allah yanzu da rawa da kiɗi da rungumar mata da haka ne za a shiga aljanna habba ture ya zo bai jan hausa a koya masa hausa yana koya ma mutane mu yadda suke yin shirka eh bature ne bai jin hausa amma an koya mai yadda za a yi shirka yana yi mutane suna amsawa ana yesu yesu sunanka da dadi shi ne wanda ya mutu saboda duka mutane ka ji tausayin bayin ka da su samu tsira subhanallah subhanallah ina za mu da wannan Allah ya sawaka la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku wannan ya shafi al'umma ta ahlul kitab ya shafi al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam guluwi an hana shi kenan ba waccan al'umma kawai ba aka umurta da ta nisanci guluwi shi yasa muke ganin waɗansu suna ɗaukowa fatawowi daga waɗansu mutane su kawo su saboda su tilastar da mutane akan wata aƙida wanda za ta mai da musulmi baya ina fata an fahimce ni waɗanda suke kiran a kafa daula ta musulunci yanzu yanzu to bi ka shirya ɗaya daga cikin masu wannan fatawa abu muhammad al-maqdisi shine ya zo ya kafirtar da dukkan mutumin da ke aiki a cikin hukuma ta demokrasiya ce kafirci ne babu wani uzuri gaba ɗaya ma ya kafirtar da al'umma tun da al'umma ta yarda wato ba za ta yi yaƙi da demokratiya ba ƙarara sai aka samu abu basir al-tartusi al-filastini kuma ya bada wannan fatawa amma shi ya ce za a yi ma mutane fatawa in ba su fahimci addini ba domin akwai wato ghalabatu zan ko ghalabatu shuba idan shubuhohi sun yi yawa akwai sayyid imam to waɗannan su ne suka bada irin wannan fatawa akwai wani a kiransa al-qasimi yayi littafi ya sanya masa suna takfiru daulati saudiyya kafirtar da daular Saudiya gaba ɗaya yana nufin an gina ta ne akan kafirci. Sai su ce maka daula ta farko akan tauhidi, daula ta biyu akan kafirci, daula ta uku akan kafirci. To in babu in daula ta Saudiya ta zama to akan kafirci wace daula ta yi saura. Kenan kakkoyi mamakin irin fatawoyin da suke zuwa in an kafirtar da daula ta Saudiya balle wata daula wadda ba ta Saudiya ba. Ina fatan kuna fahimta ta. To shubuhohi suke amfani da su in baka da ilimi bai dace ka tattauna da waɗannan mutane ba. Sai su ce maka ai da an zaɓi mutum ɗan majalisa don suna son su faro daga majalisa kullum inda su fara tattauna da kai da majalisa suke fara sai ce maka in ka yi aikin gwamnati da dama dama amma in ka shiga ɗan majalisa kenan ka ɗauki wurin Allah domin za a zo a aza doka kai kuma kai ne za ka kafa wannan doka mutane su yi aiki da ita ina fata an fahimce ni sannan su ce su ko mutanen ƙasa da suka yarda da wannan doka yarda da kafirci kafirci ne kenan yan majalisa sun kafirta gwamnatoci sun kafirta ministoci sun kafirta musulman ƙasashe ko ba haka ba sun kafirta don haka dan an zo da bam an tayar da shi a cikin masallaci kuna sallah duk kafirai shi kenan wannan shubaha daga cikin shubohin su kenan na biyu sai su maka a to mun ji waɗanda ga zuwa su yi musharaka ku da kuke ba da fatawa ku ce ya halatta mutum ya je da niyyar gyara mi zai je na gyara ai babu zancen gyara domin mi domin kasancewa ka yarda ne shi yasa ka yi zaɓe kenan ka yarda demokradiyya sannan kuma ka ba ta goyon baya sannan ka ba ta damar ta samu wurin tabbata ka taimaka musu a cikin aikinsu domin da babu ku da wuri biyu za a samu waɗanda suka da demokradiyya da waɗanda ba su yadda ba amma waɗanda suka ce a shiga a gyara su ne suka kawo matsala ya ce to kaga duk wannan kafirci ne to sai kaga waɗannan masu irin wannan aƙida sai su ɗauko nassoshi da suke nuna hukunci wanda duk ba na Allah ba kafirci ne dukkan mu mun yi ittifaki cewa demokradiyya ba shari'a ce ta musulunci ba ko ba haka ba sannan babu wani malami wanda ke da awon da ya ce demokrasiya shine tsari da Allah ba ban ba sun wannan malamin ba to in suka zo sai su kalli fatawoyi na manya manyan malumma inda malamai suka saba musu sai su koyi inda malamai suka dace da ra'ayinsu sai su bayyana sai su ɗauko maka su ce maka cikin adwa'ul bayan محمد الأمين الشنقيطي وجن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي كاو بينن cewa masu bin waɗannan dokokin duk kafirai alhali nan yana magana ne akan hukuncin waɗannan ababen amma menene hukuncin shiga ka yi gyara a ciki kadiba cikin rihla tashi wato rihla ila baitullahi alharam ya an tambaye shi shin ya halatta mutum ya shiga yayi gyara a matsayin shi na musulmi yace eh ya halatta amma da sharadi ya kasance bai da ƙarfin da zai koma zuwa ga wata daula ta musulunci na biyu kafirai sun fi ƙarfinmu dalilinsa kuma ya ce annabi yusuf yake faɗa wato alkarimu ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai girma ɗan mai girma ɗan mai girma ɗan mai girma shi mai girma ne annabin Allah ne haka ne ko ba haka ba sannan kuma baban shi annabin Allah ne annabi yaqub shi ma babansa annabin Allah ne ishaq shi ma babansa annabin Allah ne annabi ibrahim yadda yayi aiki tare da kafirai yace ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim sai ce ma ai an ce an yabudu Allah wa yusribu tagut sai an nisanci tagut to ya za a yi ka nisance su kuma ka shiga tare da su za ka yi aiki ina fata an fahimce ni a to annabi yusuf kana nufin bai fahimta ba kuma babansa annabi yaqubu ya yarda ya taso da shi da zuri'arsa gaba ɗaya dawo akan daula ta kafirci yayi aiki tare da su ko ko su kawo maka shubuhohi daban-daban to don haka dai a takaice wannan akida ba gaskiya bace ka dibi fatawa ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shafi'i da kamar yadda na faɗa ka dibi fatawa ta Sheikh Bin Baz da Ibn Uthaymeen dukkan su sun sarraha cewa hanya ce ta ƙarshe ta kawo wa gyara sannan wanda ya shiga bai yarda ba ya je ne ya nuna bai yarda da wannan abin ba tunda ita ce hanyar da ta yi saura banda ita ba wata hanya ko ba haka ba to waɗannan mutanen dole sai an yi hasara da su domin suna son su maida al'umma bayani sai su kawo maka kaji ƙaryar da suke yi ma bin bas su ce ya kawo wannan ya nuna cewa waɗannan kawani dikin kafirci ne amma ba su ɗauko fata wadda an kai mai ba kan zancen yin aiki karkashin gwamnatin kafirci muƙaddarta ina fatan kun fahimce ni sannan kuma akwai wani babban malami na hadisi da ake cewa Ahmad Shakir sai su dauko fata su ce ai ya nuna cewa dukkan kafirci ne ƙarya suke yi mishi ya nuna cewa demokradiyya ba gaskiya bace amma me yawan hukuncin aiki a cikin barlaman kadiba cikin littafin sa alkitabu was sunna yajibu an yakuna masdar shari'a fi misr safha ta 84 in bambanta ba ya kawo rucewa ya halatta don haka kakku ba malamai ƙarya don kuna da bukatar ku ku zo ku ce ku ne malaman kanku ku ne kuka kirkiro wannan fatawa kuna son ku yi aiki da ita ku je ku yi aiki da ita ku kuma yadda muku muku za ku zuwa amma a zo a ɗauko wani abu su ce maka ya an ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum an ce kakku zamna kuma cikin barlamani za a zo a saba madoka Allah subhanahu wataala وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره التي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كفوا كركتا بل لما هكو أيكي تاردس وأن تكون وانا حالي ني آية نيتنا مغنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كركتا أبند أكي نفي كيبا كده إيكون ذاك كوتي آية ذاك أيكي dole wannan shine abin da ya muna saura shi yasa muke kira ga ƴan majalisun mu duk dokar da ta saba musulunci saboda irin waɗannan mutanen da basu fahimci addini ba na farko ku ji tsoron Allah kar ku saba ma dokar Allah mu ba za mu kafirtar da ku ba amma duk wanda ya saba ma Allah ya san Allah bai saba shi sannan kuma su ko waɗannan matasa kasu sa tsammanin Allah suke ma aiki domin al'umman musulmi suke mayarwa baya su zo su kashe mutum ɗaya a zo a kashe mutum dubu to ina ci gaba yake ga al'umman musulmi babu shi Allah ya ganar da mu ina fata an fahimce ni abinda suke bukata da wannan shine son suka yi musulunci ya daina aiki kaga yanzu in muka dawo mu kashi 99 muka daina shiga cikin siyasa sai mu bar kashi ɗaya na kiristoci ya zo ya mulke mu ya kafa mu da dokar da yake so shi yake da sojoji shi yake da kowa ƙarshe kuma mu yi hasara a hana mu da yin sallah a hana mu da gina masallatai a hana mu da gabatar da kowane aiki na addinin mu sai mu zo mu zuba ido wannan tunani ne wannan ba tunani bane na addinin musulunci Allah ya ganar da mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi Imam Muslim ya kawo wannan hadisin yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga banna ko ba haka ba ya an ce munkaran ya shafi kafirci ya shafi abin da bai kai kafirci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce falyughayyirhu bi yadihi ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi ko ba haka ba yayi da harshen sai yayi wa'azi fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi ya kyamaci wannan abin da zuciyarsa yace wato wazalika afaful iman wannan shine mafi raunin imani to wadansu suke fal yughayyiruhu bi yadi hukuma ake nufi fa in lam yastati fa bi lisanihi malamai ake nufi fa in lam yastati fa bi qalbihi a a ba haka nan bane kowane dan adam yana da abin da zai iya fal yughayyiruhu bi yadihi in gidanka ne bi yadihi kana iya in wanda ke karshen ka ne kana iya fa bi lisanihi in ya zamanto ba za ka iya ba ko hukuma akwai abin da ya fi karfin ta hukumomin mu suna ne yau da zamu ce ko da hukumar ta mu kai tsaye take son ta aza shari'a ta musulunci tura wannan kuga irin sojoji na kasashe daban-daban za su bar su ba za su bar su ba da haka abu ne wanda yake na buƙatar a karantar da al'umma ta yi ilimin da za ta kare kanta yanzu ba yakin sojoji bane ake yakin makamin nukiliya ne ake ta sama ne ake yaki ko ba haka ba bam guda ne ya sa yakin duniya na biyu ya tsaya amurka da ta halba bam a nagasaki yaki tsaya mutum dubu ɗari sun ka mutu aminci To don haka musulmi babu da karfin da zamu cewa yanzu ku tashi a yi karatu na addini da na duniya wanda kuke kyamar ta nan ne hanyar take kai baka gane hanyar bane ka dawo ba. Allah ya gane da mu. Don haka dai mataki mataki ne ba haka bane za a zuwa a ce za a abun nan. Sannan kafirtar da mutane mun kira ƴan uwa musulmi sai an samu sharuɗa cikakki kuma wannan sha'ani na malamai. Don haka ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr ya ruwaito shi yana cikin sahih Muslim shi ba wannan hadisin. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man da'a bil kufri aw qala adu wallah duk wanda ya kira wani mutum yace kai kafiri ne ko kai makiyin Allah ne domin da mutum ya ce ba kai makiyin Allah ne to to ma'ana ya kafirtar da kai in dai ba makiyin Allah ba da muka saba a cikin Hausa ko ba ka ba in mutum zan ce wancan makiyin Allah ne to sai aji hatara wa laysa kadhalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhali mutumin ba haka yake ba dan ya kawo illoli ne guda uku wannan shine na karshe yace illa hara alaihi face wannan kalmar sai ta koma zuwa gare shi to ba ana nufin da ka kafirtar da wani ba kai ka kafirta dan wata sun dauki wannan hadisi ce duk wanda ya ce wani kafiri ko ba haka ba in dai ba kafiri ne ya kafirta a'a zunubin wannan abin zai dawo a kanka wannan shine mazhab na ahli sunna wallahu ta'ala a'lam dan haka ƴan uwa a gurguje yana da kyau mu fahimci yadda zamu zama yadda zamu neman ilimi menene wajibin mu game da ci gaban da turawa suka samu malamai su suka ce yana da hali guda hudu hali na farko shine abin zamu kalla in ma dai abu ya zamanto sharri ne zalla ko ya zamanto alkhairi ne zalla ko ya zamanto yana tare da sharri ko alkhairi ko ba haka ba bai yiwuwa sai an samu wannan hali guda uku in ya zama to alkhairi ne gaba ɗai ya kamata mu ya kamata mu karba in ya zama to sharri ne gaba ɗai ya kamata mu mayar in ya zama to sharri ne da alkhairi sai mu ɗauki alkhairi mu mayar musu da sharrin su ko ba haka ba to wannan shine abin da ya kamata mu amfana da shi kenan dole bai yiwuwa a ce yanzu tunda suna tare da sharri kawai duka gaba ɗaya mu guje su mu bar alkhairi su wannan ba dubara ba ce kenan mu yi nemi ilimin da zai amfani mu wanda ba zai taɓa aƙidar mu ba ko ba haka ba mu yi ƙoƙarin mu bambance tunda in mun rike addini mu za mu iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya dan me an ka saukar da alƙur'ani kai da kake cewa ka ai karatu idan ba ai karatu ba in mu musulmi ne za a yi mu samu matsala a cikin aƙidar mu ba za mu samu matsala ba to wannan shine wajibin mu mu je mu yi karatun abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu sauran abin da bai da amfani duniya da lahira kan su riƙa ilimin likitanci yana amfanin mu ko ba haka ba ilimin kera makamin nukiliya yana amfanin mu amma ilimin gitar da waka wannan la yanfu la fi dunya wala fil akhirati bal yadurru fi dunya wa fil akhirah wannan shine wajibin mu duk matsalolin da muke fama da su kenan kuma addini ya baka damar kai karatu na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun shina raye hadisi na Anas wanda yake na cikin sahih muslim wata rana ya zo ya iske mutanen Madina kun san suna noman dabino sosai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su marra bi qaumin yulqihuna ya shuɗe ga waɗansu mutane masu noma yulqihuna suna yin kilili ma'ana barbara a ɗauko kuren namiji na dabino a azama mace saboda ta haihu haka ake yi fa qala law lam taf'alu la saluha yace in buku ai buku yi wannan ba tana yiwa yi kyawu a fa kharaja shisan sai ya fita a matsayin hirtsi busasshe bai yi ƴaƴa irin yadda ya kamata ba kenan babu babu amfani gare shi asalin shi su kuma a cikin larabci wato da shinun da ya'un da sadun wani lokaci ana nufin kaya amma nan ba kaya ake nufi ba tunda ita bai da kaya sai amma ya fita bai nuna ba irin yadda ya kamata fa marra bihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shudi da su fa qala sai yace mali nakhlikum menene ya sami wannan dabin nan naku qalu qulta kaza wa kaza suka ce ai kace mu da kada mu yi kai kace kaza da kaza ko ba ga mallan Bahaushe kace ba ashe daga larabci ya dauko qala antum a'lamu bi umuri dunyakum yace ku ne mafi sani da al'amuran dunyanku dan haka addini bai hana ma baka je kai bincike Allah ya bude muna cikin alqur'ani ya nuna muna ya bar taskoki na arziki a cikin sammai da kasai ku je ku nema ku yi bincike shi ilimi na duniya ba na kafirai bane su kadai ba na musulmai bane su kadai to amma tunda turawa suna bayan wannan duk in ka iska irin wannan ba ka rasa waɗansu makiyan addini waɗanda ke bayan wannan fika saboda suna son a ba waɗansu ɗan tsiraru ko ba haka ba makamai waɗanda ke jiji da kai suna ganin su ne suka san addini kowa bai san addini ba su je su kawo matsala mushkilan musulunci daga mutum biyu ne in ji malamai at-tughatu wal ghulatu at-tughatu waɗanda suke masu ƙetare iyaka ko ba haka ba masu girman kai masu mulki masu kuɗi masu ilmi na addini ko da duniya wal gulatu da masu ƙetare iyaka cikin addini an fi samun su cikin jahili Allah ya shirye ta mu Allah ya ce to wala taqulu ala Allah kaf ku faɗa ku danganta magana zuwa ga Allah illa al sai magana ta gaskiya annabi Musa alaihi salam haka ga fir'auna haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al ba zan faɗi wata magana ba in jingina ta zuwa ga Allah face gaskiya ina fata an fahimce ni saboda ni na san girman Allah na san duk mutumin da ya ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya ba zai sha ba ko ba haka ba haka aka ɗauki kuma alƙawali akan mutanen ahlul kitab Allah ya ce alam yu'khadh alaihim misaqul kitabi alla yaqulu wa ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi an karɓi alkawali ga mutanen ahlul kitab ko ba haka ba an ka ce kada su faɗi magana su dangana ta zuwa ga Allah illa alhaqqa sai gaskiya to dan haka kuma waɗannan darussa sun tabbata akan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innamal masihu haƙiƙa shi Isa almasihu Isa annabi Isa ibnu Maryam dan Maryam rasulullah annabin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi wa kalimatuhu sannan kalima ce ta Allah waɗansu suka ce an sanya masa kalima nan alkalima ana nuhin bishara an gane ni bushara ake nuhi da kalima domin an yi mata bushara ita Maryam a cikin suratu Ali Imran إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه, منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم كاغانا وانا بشارة كنتي تو أما وني ما يجل لغتي آه تو كلمته أكتش يا كما بشارة نند أكا فتاة في سورة آل عمران با كلمة با كلمة غدا بچي كو كلمة ميني دا داما sai mu ce to na akwai mafita guda biyu mafita ta farko shine al-mufrad al-mudafu ila al-ma'rifa yufidu al-umum suna koda guda ne in aka zo aka hada shi aka danganta shi zuwa ga ma'rifa to yana iya komawa jam'i cikin wani haji wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga bai ce wa in ta'uddu an'ama Allah ba kaga ya koma jam'i domin an ce la tuhsuha kuma ya ce ni'matallah kaga da an ce daya inda dai ake nufi ai da har lissafi ko ba haka nan bane lissafi ya kare amma nan sai ya zama to jam'i waɗansu malamai suka ce a'a ita kalima da larabci wani lokacin ana nuhin kalima suna cewa a cikin larabci ja'a wa alqa kalima ya zo ya yi bayanin kalima amma suna nufin ya gabatar da bayani ina fata an fahimce ni wato kalima wani lokaci larabawa suna amfani da ita da kalam wanda shi shekul islam ibn taymiya ya ce a'a in an ce kalima kawai ma zance ake nufi babu zantan ma a ce wai kalima ma kalima ɗaya ake faɗa ina fata an fahimce ni shi akan haka ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbika ba ya ce kalimatu rabbika ba sai ce la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in kala kalima nawa ne suna da yawa anan ba kalima guda bace ko ba haka ba ibnu malik a cikin alfiya kuma yace wa kalimatun biha kalamun qad yu'am wa kalimatun wani lokaci larabawa suna cewa kalima biha kalamun qad yu'am ana nufin wato magana mai yawa zance mai yawa da haka yana da kyau ka gane an ka ce wa kalimatuhu in mun ce bishara ba kuskure mu kai ba ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a wa kalimatuhu nan kalima ce ta Allah wadda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sannan shi kuma isa haka aka halitta shi da ita inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kinan kun kin nan shine kalimatuhu alqaha ila maryam mun fahimci wannan akwai kira'o'i guda biyu kuma anan wato akwai kun fayakuna akwai kun fayakunu to amma da yake waqafi ne akai akan ayoyi da dhamma da fatha da kasra da fathataini da wato da dammataini da kasrataini da sukuni duk in za a zo akan sukuni za a tsaya to kai baka iya gane kun fayakun sai Allah mai shiru baka san fayakuna na ba ko ko fayakunu ne a cikin alqur'ani to malamai suka ce wato kun fayakunu in ya zo fayakunu bir raf'i dukkan jamhurul qurra guda goma da muke da su guda tara sun karanta fayakunu to anan sai ya zamanto kun alal isti'nafi fa yakunu ay fa huwa yakunu sai gashi yana kasancewa ina fata an fahimce ni wannan ra'ayi ne daga cikin manyan manyan malaman lugha kamar imamu sibawaihi akan haka ya tafi waɗansu malamai kamar ibnu jarir at-tabari yace idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to shi yaqulu nan shine an kai atfin fa yakunu yaqulu Allah yana cewa fa yakunu kuma yana kasancewa ina fata an fahimta amma ibnu amir daga cikin qurra guda goma kenan shi kadai ya fita ya karanta da kun fayakuna to anan za a yi kiyasin shi ne akan jawabul amri domin an kai umurni fa'un ta shiga cikin jawabul to za a yi mishi nasba domin kun fi'ili amri ne sai dai anan akwai iskali domin fi'ilan ba su saba ba kun abinda an kai ma umurnin ya kasance ya kasance ya kuma yana kasancewa shi ko a cikin larabci baiwa da fi'ili na sharati da fi'ili na jawabi duk su zan daya domin misali in nice in yakun yakun bai yi ba ya kamata sai an samu bambanci tsakanin fi'ili na farko da na biyu ko a samu wani muta'alliq wani abu wanda zai bambanta su don a samu bambanci amma kun ya kun wannan bebanci ne wa idza marru bil lagwi marru ba a cewa marru sai kirama to kaga kiraman shi ya bambanta da wannan to kun fa yakunu in yakun yakun a'a in yakun yakun kama arada Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata to kaga a wannan za a samun wato ikhtilafi na qurra amma wannan ka'ida da muka faɗa a cikin suratu ali imran da kuma cikin suratul an'am duka kun fa yakunu na dukkan qurra guda goma sun karanta da raf'a ma'ana sun ce fa yakunu fa yakunu sauran ne zaka samu fa yakuna kuma ka samu fa yakunu Allah ya gane da mu wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalimar sace wanda ya jefa zuwa ga maryam wa ruhun minhu in an ce Allah ya jefar da wannan kalima ma'ana tana yiwa ya ba jibrilu umurni ya faɗa jibrilu bai yi ba sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wataala don haka nan babu matsala wa ruhun min sannan kuma ruhi ne daga wajen Allah subhanahu wataala to nan kiristoci sai su samu shubha su ce an ce ruhun shi Yesu almasihu cikin alqur'ani wato ruhi ne min Allah daga Allah kenan kaga ashe alqur'ani ya tabbatar da Yesu almasihu dan Allah ne wal iyadu billah ko ba haka ba suna dauka ayoyi akwai ayoyi da dama da suke dauka sai kaga sun dauko shubha wajailul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah ai Allah ya ce ma Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wajailul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah za mu sanya waɗanda suka bika to shikenan kaga ashe waɗanda suka biyo su almasihu ila yawmil qiyamati an kace ku musulmi banda ce kuke alhali sai mu ce a'a shi Yesu almasihu kafin ya mutu yayi wasiya ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad dan haka duk wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai akan tafarkin almasihu kai to wa ruhun min sai ka zamanto ka shiga cikin matsala to nan min malamai sai suka ce a'a wato liftida'il ghaya ita min da kake ji a cikin larabci akramaka Allah tana da ma'ana dai dai dai a cikin larabci har ma'ana guda goma sha biyar mu in an zo ana koyon karatun nahawu tun da farko farko ne sai a ce ma dalibi min harful jarri ko ba haka ba shikenan suka ce to min harful jarri ni dai abinda bala ya faɗa min kenan ma'ana nawa gare ta ce guda na harful jarri ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ya kawo ma'anoni da min min min take ɗauka ma'ana guda goma sha biyar yana da kyau sai ka bincike su ilimin alkur'ani da tafsiri da larabci ba wai kawai ka zo bane kai tsaye ka aza kanka malami sai ka jima kana bincike kana roƙon Allah kuma kana mu'amala da malamai sannan ka gane an ce min tana da ma'ana goma sha biyar nawa ka sani ila tana da ma'ana goma sha ala tana da ma'ana goma sha duk baka san su ba ya za'i kuma ka san alkur'anin da aka saukar da larabci ina fata an fahimce ni sai wani ya ce kai malam to wanga magana da an ka ce an ce ma'ana goma sha biyar to mallam a dai dan saba muna mujiya eh a bar mu hakan ga cikin duhu malamai suka ce tana zakkuwa wato liftida'i wato alghaya almakaniya min tana iya zakkuwa saboda ta nuna ma wuri ya fara an gane ni ko kamar a ce daga nan zuwa nan Allah subhanahu wa ta'ala ce subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا sannan min tana iya zakuwa libtida'il ghaya az-zamaniyya ta nuna maka wuri ya fara wato lokaci ya fara la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin aw ay ibtida'a awwal yawmin sannan min tana iya zakuwa da ma'ana at-ta'lil dalilin da yasa akai abu mimma khati'atihim ughriqu wannan ma siga ce ta akidi ai min khati'atihim ughriqu saboda sabon su kafirce wanda suka yi ma Allah ughriqu aka nutsar da su min tana iya zakuwa lit tafsil baina shay'aini a bambanta ma tsakanin abubuwa guda biyu wato wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih ay yufassil bainahuma sannan min tana zakuwa lil badaliya ta nuna maka abubuwa wannan ya zamanto kambacin wannan ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الحياة الآخرة sannan min tana irin kuwali bayanin jinsi don ta nuna maka duk abin da zai biyo baya to shine abin da take nufi wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina an'ama Allahu alaihim wanda ai Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina sune annababa daga cikin annababa dan babu annabin da kafirce ma Allah fajtanibu rijsa min al-awthani kan nisanci kazamta daga cikin gumaka a kan nisanci gumaka gaba daya war rujza fahjur dan babu gumkin da ba kazamta bane innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ina fata an fahimce ni to dan haka tana zakuwa litab'id a bambanta tsakanin abubuwa sashe da sashe sasantawa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sashe daga cikin su Allah ya magana shi an gane wannan to dan haka kakka zo kawai ka ɗauki milka ce cikin larabci kaza ne wanda littafin yana da muhimmanci musamman ga mutumin da yake bincike na ilmi to nan min sai sun ce libtida ilghaya ne don a nuna ga daga inda abu ya taso kenan ruhun ruhi na wanda wato ya samo asali ne min Allah daga Allah ba wanda suke nuhin sashe ne daga Allah ba ko ba haka ba to in yace bai yarda ba sai ka ce to mun ji ka ce Yesu almasihu an ce ruhun minhu wato ruhi ne daga wajen Allah sai mu ce to Allah subhanahu wataala a cikin suratul hijr yake cewa wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin to shi ba daga adamu Allah ne ya akai ku a cikin injila bible kuka yarda da cewa annabi annabi isa Allah ne kuma gashi min ruhi Allah yake ko ba haka ba nafakhtu fihi min ruhi to ya aka shi annabi adamu bai zan Allah ka gani wannan bata ce ko ba haka ba sannan Allah ya ce wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi tace jami'an minhu kaga na sai mu kuma ayan wahdatul wujud komai ya kuma Allah tunda yace jami'an duk komai minhu shi ma Allah ne wa man yudlillahu ma lahu min had Allah ya shiryar da mu wa ruhun minhu sannan an yi idafa an ka ce ruhi an danganta shi zuwa ga Allah wato malamai sun ka ce littashrif dan saboda a nuna ɗaukaka ta annabi Isa alaihi salam wato kamar duk kowane ruhi daga wajen wa yake daga wajen Allah tunda babu wanda isa ya halitta ruhi in ba Allah subhanahu wataala ba ko ba haka ba yana daga cikin al'amuran da istasara Allah bi ilmiha Allah ya kibantar da kai da sanin yadda ruhi yake wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila to idafa da aka yi ruhun minhu ba dan sauran wato ruhani ba in zamu ce ruhani ba daga wajen Allah suke ba a'a saboda a nuna daraja ta wani ina fatan kun fahimta kamar yadda Allah ya ce wa tsahir baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud ka tsarkake daki na ko ba haka ba Ka'aba ita ce ɗakin Allah lit-tashrif amma duk ɗakin da ke duniya duka na Allah ne don lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ko ba haka ba faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha naqatallahi tagowar Allah ce to akwai tagowar da ba Allah ya halicce ta ba babu an yi idafa ne litashrif wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna bayan Allah mai rahama su ne inda suke tafiya akan ƙasa cikin sauki ko ba haka ba to wane ne kuma ba bawan Allah ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda nan dan a daukakar da su a nuna suna da wato wata daraja ta musamman an gane ko to dan haka dai idafa lit tashrifi ce malamai sun yi sabani bi ake nuhi da ruh suka ce man tazharu alaihi al ashya al ajiba wanda abubuwa da ban mamaki suke bayyana an gane wato ta hannunsa sai a kire shi ruhun waɗansu malamai suka to kaga ko isa abubuwa da ban mamaki sun bayyana a gare shi ko ba haka nan bane yana rayar da matacce sannan kuma yana warkar da makafi yana warkar da masu ciwon kuturta da abin da ya kama da haka waɗansu malamai suka ce ruhun shine nafha an gane ko shine wato busa shi ko isa busa ne don fa nafakhna fihi min ruhina ko fa nafakhna fiha min ruhina wato a cikin wani wuri a bagiri na alqur'ani waɗansu malamai suka fassara ruhun shine rahma shi kuma isa rahma ne daga wajen Allah ko ba haka ba an aiko shi ne saboda ya zama to rahma ga mutane waɗansu malamai suka fassara ruhun da burhan hujja ne kuma isa hujja ce ta Allah ko ba haka ba ya zo ya yi ma mutane wa'azi ya nuna musu cewa shi bawan Allah ne ba Allah ba ne don haka hujja malam bahaushe na cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi ya karyatar da su to don haka abin da suke yi suna akan ruri fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzanninsa gaba ɗaya kar ku kafirce masashen annabawa da ka kafirce ma annabi ɗaya ka kafirta gaba ɗaya wala taqulu salasa an gane kakku ce uku ne to bai faɗi ba wala taqulu waɗansu malamai suka ce salasa kenan nan wala taqulu huwa salisu salasa don ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa sai shafe wancan waɗansu malamai suka ce a'a wala taqulu salasa ai wala taqulu ma'budatuna salasa abin bautawa muka kuce uku ne waɗansu malamai suka ce a'a wala taqulu alihatuna salasa kan ku ce allolin mu dukka dai maganar tana komawa zuwa ga abu daya takdiri ne na malamai in tahu ku kame ku bari khairan lakum shine mafi alkhairi gare ku kenan yakun khairan lakum ko kuma shine alkhairi gare ku domin shirka ba alkhairi bace innama Allahu ilahun wahid haqiqa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai kada a hada shi tare da abokin tarayya don mi don saboda shine yake banta da halittar komai da komai Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce sammai da kasai shi ya halicce mu kuma ya halicce mu ne dan mu bauta masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wanda zaka bauta ma wanda ba Allah ba me yake da shi bai da sifofi na rububiyya balle hayya tantanci ya kasance abin bauta subhana an yakuna lahu walad tsarki ya tabbata ga Allah Allah da kanshi ya tsarkake shi malaman loka suka ce in kaga an ta zo gabanin wani fi'ili to sai in dai an ce tare da fi'ili mudari'i to za a shafe harful jarri anan abinda nake son na ce shi su fi'ili na subhana yana bukata an sabbahtuhu an ake cewa na tsarkake shi daga kaza to nan subhanahu an yakuna lahu walad ay subhanahu an an yakuna lahu walad sai aka shafe shi inna allaha la yastahi an yadriba masalan ay inna allaha la yastahi darbal masali min an yadriba masalan asalin magana kenan ko ba haka ba subhanahu tsarki ya tabbata Allah ya tsarkake kansa duk inda aka kawo zancen wato Allah yana da da mafi yawanci Allah subhanahu wataala sai ya tsarkake kanshi daga wannan wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun wa qalu ittakhadha Allah walada subhana bal lahu ma fi as-samawati wal ardi kullun lahu qanitun Allah ce lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi abin da ke cikin sammai da kasai mallaka ne na Allah kenan ko tun da bayan Allah ne mallakar Allah ce bai dace a ce sun zan Allah ba ko an samu Allah daga cikin su domin Allah bai mallaka Allah ko yana yiwa amma su kace suka ce a'a Allah ne ya zo sauka cikin jikin dan adam Allah yake kaza Allah yake kaza Allah yake kaza kaji rudu kuma a zo da aƙida ta ƙarya wadda ake son a wawaitar da hankulan mutane a ce kun kashe ɗan Allah kuma shi asanadi Allah ya gafarta muku ba ku girmama ɗan Allah ba ko ba haka ba in kana son mutum ya soka ba sai ka ce kana ɗansa ba eh ko ba haka ba amma ka cutar da ɗansa ka kashe ɗansa kuma wai wannan shine dalilin da yasa kuma ya karɓi tubanka subhanallah ai ko a hankalci an ka dubi wannan an san wannan abin rudu ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne to anan kakku manta da ka'ida mun ce duk in an ka karrara ma za a yi bayani ne kan abin da ya shafi bayi ko ko za a bayyana bayani a yi shi filla filla sai kawo ma in ya ce lahu ma fi samawati wal ard to dan bai da bukata sai ya ci gaba da bayani kansu ka koma a ƙarshen suratul hashri da yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات ست والأرض وهو العزيز الحكيم سورة تاكاري باب دنشان تفصيلي أما لن يتي له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سيشك دنشان المسيح دملائكم كنا نبي بيانا أبن دكي تكين سمي دكي تكين كاسي وكفى بالله وكيلا ألا يا إسا يضمن تومي شيدا كوكو الله سبحانه وتعالى يا كباتا يضمن تومي شيدا أكن ونا الأمر با أبو كاتا شيدا كوا ألا يا شيدا شيني يكي لتككين علمي كما مغانا رسا إتك كما تعلوك أبرتا كوا لوكا تند مغانا ولي تتشكرو دا مغانا أبنجي سألة لن يستنكف المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lan yastan kifal masihu, har abada almasihu ba zai yi kyama ba, kalima ta wato annakif shine wato ya zamanto kana kyama abu, nakifa bi ma'ana anifa. Waɗansu malamai suka ce, A'a, wato daga annakaf ne shine in ƙasa'a shine ya yanke daga aikata abu. Wato, ko kuma ya kyamaci abu, don in an ce an kaftuhu bi ma'ana nazzahtuhu na tsarkake shi daga shi wadansu kuma sun kace a'a ta samo asali daga annakafu shine al'aibu to duka malamai su suka hada su in mun ce lan yastankifa daga kyama ne almasihu ba zai yi kyama ba ko ko in mun ce daga annakaf ne shine in qata'a almasihu ba zai yankewa ba daga bauta ma Allah in mun ce wato daga annakaf ne shine aibantawa almasihu ba zai ji tsoron a aibanta shi ba ya kasance bawan Allah ina fata an fahimta ba zai yiwuwa ba sai mu yi hattara wato mun ce alifu wa sinu wa ta tana nufin at-talab amma fil ghalib ba ko ina ba mun ce istaghfara ya nemi a gafarta masa ko ba haka ba mun ce alif da sinu da ta in su suka nuna wannan ko to anan nakifa ya kyama ba istankafa ba yana neman kyama a anan an kawo da ita ne lista akidi da aka ce in wato wato in arada nabiyyu an yastankihaha nan ai wato ya aure ta ba ya nemi auren ta ba domin an ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in ta bada kanta kaga ba shi ne mai aure ta ba da haka irin waɗannan ka'idodin sai kai bincike sosai kakka je ka bada ka'ida wani zo ya bincike iske akwai istifna'i ya ce malam na ji ka faɗi wata magana da wata ka'ida ina da ka samu ta to ga aya kaza ko ga hadisi kaza saboda shi wani kullun sauraren da yake yi ba wai ya fahimta na ba ko addini ya ci gaba shi dai ina ne kai yi kuskure ya so da kai jira Allah shi mun mai kyau almasihu ba zai kyama ba ba zai ji tsoro ba zai ji tsoro a aibantar da shi ba sannan ba zai yanke ba daga bauta ba Allah subhanahu wataala wannan shi yasa kullun magana ta farko da ta fito bakinsa shine cewa shi bawan Allah ne ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah magana ta farko da ya fara fada kuma Allah ya faɗa ya maimaita musu wannan magana duk inda ka duba zai ga musu shi bawan Allah ne لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ده هكا بذيك يا بابا يا يدرتي وشيبا وعلا لي ده هكا كوكما هكا دي دو وند ذا أقيا مش آية ta alqur'ani ko hadisi yace ba zai yi aiki da ita ba kenan yana ganin shi yafi karfin yayi ma Allah biyayya kai ku bawan Allah ne dan haka in shedan ya sace ka wallahi ka dawo a gaya ma aya kace ba zan yi ba maganar ba ta malam bace ko manti malam sanniyo ba maganar malam bace maganar Allah ce hadisi ba maganar malam bace maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai girman kai ba su kai ba ba ka san ko da wa kake amma baka son a faɗa to kai hattara walal mala'ikatul muqarrabun sannan kuma mala'iku waɗanda suke al-muqarrabun abin kusantawa su ma ba za su yi girman kai ba ga ibada ta Allah subhanahu wata'ala waɗanda su sun fi duniyar ma girma ko ba haka ba to anan wato sai malamai suka ce to yanzu akwai wani abu wanda yake yana da muhimmanci mu fahimce shi anan shine to da aka ce almasihu ba zai yi girman kai ba mala'iku al-muqarrabun ba za su yi girman kai ba to mala'ikun da ba muqarrabu ne fa ba za su girman kai ba to a yana da bukata sai mun kawo dalili ko sai mun fahimci cewa dukkan mala'iku ba za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sako ba Allah ya faɗa a cikin ayoyi da dama bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun sannan yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to dan me aka kawo al-muqarrabun saboda daukaka su tassa aka kawo ba dan saboda mala'ika waɗanda ba muqarrabun ba suna saba ma Allah subhanahu wata'ala an gane ni ko to sannan kuma duk nassin da zaka gani kamar a hankalinka cewa mala'iku sun saba ma Allah saboda saba ma Allah ba misali a cikin suratul anbiya'i ko ba haka ba sai ce wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sai ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun to yusabbihuna suna yin tasbihi al-laila dare suna mala'iku suna yi madare tasbihi wanda ya madare tasbihi ya kafirta wan nahara kuma suna yi rana tasbihi ko yini ko marece kaga nan sai kaga kamar nassin zai nuna maka cewa kamar sun kafirta sai mu ce a da wata cikin ilimin larabci anan yusabbihuna fi'ili ne da fa'il an shahe maf'ulin bihi shi al-laila an gane ni zarfu zamanin ne shi ko zarfu zamanin mansubun ne an-nahara shi ma zarfu wato zaman ne kenan mansubi ne shi lokaci a cikin larabci ko wuri fatha ake yi musu ba sai an nemi abin da yasa za a yi musu fatha ba haka larabawa suke yi ko ba haka ba to kenan anan akwai maf'ulun bihi mahdhufun ay yusabbihuna Allah al-laila wan nahar amma sai Allah shahi Allah dan ya san bai dace a musu wannan mummunan zato ba sai mai mai mai neman wata abin nan mai mai bulkuce bulkuce shi zai bulkuto irin wannan walal mala'ikatul muqarrabun sannan mala'iku makusanta ba za su yi ba aya ta biyu wanda za ta sawo ihami kaga kaman mala'iku sun yi sabo ita ce aya wanda muka wuce a cikin suratul baqara domin wannan ayan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini to kaga an ce an sabkan musu da sihiri akan wata abin nan to kaga wannan shi ma sai ka ce ah to walal malaikatul muqarrabun kina wadance ba za su yi abuwa amma wadannan aka sabkan ma sihiri su ko sun saba ma Allah sai mu ce a'a wannan aya malamai sun yi bincike akan ta kuma duk inda zaka bi sun liki sai malamai suka ce kalimata wa ma unzila alal malakaini wadansu malamai suka ce ma wannan mausula ce wadansu malamai suka ce wannan ma nafiya ce in an ce mausula ita ce wadda ake iya kawo allazi wurinta an gane ko ra'aitu ma qultahu ay ra'aitu allazi qultahu ita ce ma mausula ma nafiya kuma kace ma ra'aitu ahadan ka kore ban gani ba to wadansu malamai saboda sun ji an ce mala'iku sai suka ce wa ma unzila alal malakaini nafiya ce nafiyan nan kuma isti'nafiyya ce in an ce isti'nafiyya ba ta da alaka da magana ta gaba an gane ni kenan yanzu da aka shimfiɗa wata magana wa ma unzila al makari ai ba a sabkar ba magana ta ci gaba wadansu malamai suka ce a'a ma nafiya ce amma ma'tufa ce ala wa ma kafara sulaiman kenan wa ma kafara sulaiman suka ce akwai taqdim wa ta'khir wa ma unzila ala al malakaini bi babila harut wa marut walakin ash-shayatin kafaru kaga an kore ka wato an kafirta annabi sulaiman sannan kuma an kore an sabkar da sihiri ga waɗansu mala'iku saboda suna ganin cewa tun da an ce la ya suna Allah ma amarahum to kenan sihiri ko wanda ya sauko da shi kaga ya sauko da mi ya sauko da kafirci waɗansu malamai suka ce a'a ma mausula ce in an ce mausula bi ma'ana allabi kenan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wattaba'u ma unzila ala malakai sun bi abinda aka saukar ga waɗannan mala'iku waɗansu malamai suka ce a'a mausula ce amma ma'atufa ce akan as-sihr domin yu'allimuna an-nasa sihra wa yu'allimunahum ma unzila 'ala al-malakai to anan dai sai malamai suka ce dole sai ka fahimci wani abu guda duk yadda aka kai ko mun dauke ta nafiya ko mun dauke ta cewa mausula duk wannan bai nuna cewa mala'iku suna saba ma Allah an gane ni domin shi sihirin da aka saukar wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba wanda za su koyar sai sun nuna mishi cewa wannan sihirin fitna jarrabawa ne shi ko Allah yana da izinin ya jarraba bawansa da abin da ya kada ba kuma sun gaya mai fala takfur kaka kafirta to dan haka in ka dauke ta nafiya ka kore babu wata matsala wa ma unzila alal malakaini ko ba haka ba ba a ma saukar ba ga mala'iku ko ba haka ba bi babila haruta wa maruta a can garin babila da haruta da maruta wato haruta wa maruta a garin babila ko ba haka ba ba a ma saukar ba wa ma yu'allimani min ahadin busu ma karantar da wani mutum wani uba hatta ya kula inna ma nahdu fitnatun balle ma su ce mun fitna ne fala takfur kada ka kafirta ba amma yi haka ba amma in muka dauki wa ma unzila ala al malakaini abinda aka saukar gare su bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin ba za su koya ma kowa sihiri ba hatta ya kula inna ma nahnu fitna sun gaya mai jarrabawa ne Allah yana son ya gane mai imani wanda zai bi Allah da wanda ba zai bi Allah ba fala takfur to daga ina kuma shikenan ka ce akwai sabo ku saba ma Allah subhanahu wataala wannan kissa ta cewa an mayar da su Zahara ko ba haka ba guda gabas guda yamma ita ko matar da suka yi zina da ita an mayar da ita Sahara wannan wato an mayar da ita tauraro Zahara shi yasa take da haske tunda an ce shawa ce gare su suka ce ma Allah muna mamakin sabon da ƴan adam suke yi sai Allah ce to bari a samu shawa a saukar da ku sai suka je suka aka saukar da su suka yi shawa wata mata suka shage a suka kashe ɗanta suka yi zina Allah ce to kaza sai suka ce a kaza kaza azabar duniya kuke so ko ta lahira sun ce ta duniya sai aka ɗauki guda aka kai shi gabas aka ɗauki guda aka kai shi yamma rana tana fita cikin bakin ɗaya tana faɗuwa cikin bakin ɗaya ita ko mata ce aka mayar da ita zara aure cewa zahara wai sai ta koma ita ce tauraro wannan kissa ƙarya ce isra'iliya ce mun fahimci wannan dan haka dai mala'iku ba su saba ma Allah dan haka walal mala'ikatul muqarrabun la mafhuma lahu ba ana nufin mala'ikun da ba su kusa da Allah suna saba ma Allah ba an gane ko qadiyya ta biyu wajen walal mala'ikatul muqarrabun shine to anan shin uslubut taraqqi ne ko ko uslubut tadalli uslubut taraqqi shine daga ƙasa ayi sama uslubut tadalli shine daga sama ayo ƙasa to sai waɗansu malamai dama akwai saɓani an ce lan yastankifa almasihu masihu annabin Allah ne ko tana daga cikin ulul azmi na rusul walal malaikatul muqarrabun balle ma malaiku kenan wannan nuna malaiku sun hini sun yi mutane daraja mu ko abin sabani abin da muke ji ga wajen ubangijin malamai to dan me aka kawo wannan sai wadansu malamai suka ce a'a yan adam sun fi malaiku daraja wato kulliyya gaba daya wadansu kuma malamai suka ce a'a malaiku sun fi yan adam daraja wadansu suka shiga tsaka tsakiya wasu suka ce a'a annabawa da salihan bayi na gari manya sun fi mala'iku daraja amma sauran gama garin mutane ba su kai mala'iku daraja ba mazhabobi ne guda uku imam al-qurtubi a cikin suratul baqara da yazo wa id qala rabbuka lil mala'ikati wato inni ja'ilun fil ardi khalifa ya kawo wadannan mazhabobin guda uku to anan in mun ce uslubut taraqqi ne domin wato sama aka yi kenan annabi isa yana ƙasa gare su sai aka ce walal mala'ikatul muqarrabun balle ma mala'iku da aka kusa kaga sai mu ce sama aka yi kuma an kawo muqarrabun wadansu malamai suka ce a'a wannan bai nuna haka dan shi ma isa alaihi salam in haka ne ko cikin mutane ana samun al muqarrabun ko ba haka nan bane wato wa id qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين سنكم سوكنسو أصحاب اليمين كما كما فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم cikin bayi ana samu to a takaice dai wadansu malamai suka ce nan tarakki ne wato daga ƙasa kenan annabawa ba su kai mala'iku daraja ba al-muqarrabun da ke sama wadansu suka ce tadallina a'a shi Yesu almasihu ba zai yi iddi'a'in uluhiyya ba yace shi Allah ne walal mala'ikatul muqarrabun kuma haka mala'iku wato an kalli cewa wata mazhaba akwai mazhabobin da suke iddi'a'in mala'iku suna cewa su wato kamar Allah suke ana bauta musu sai Allah ya kawo wannan ba dan saboda su mala'ikun ba sun fi wato me yake suna dan adam ko kuma annabawa daraja domin daga cikin dalilan su an ce mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un wannan yana nuna cewa kenan dan adam yana gaban su amma dai a takaice mazhabobi na malamai malamai wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa man yastankif an ibadatihi duk wanda ya girman kai daga bauta ma Allah duk wanda ya kyamaci bauta ma Allah duk wanda ya yanke daga bauta ta ubangiji daga cikin su akwai addu'a ko ba haka ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa yastakbir yayi girman kai to makomashi wutar jahannama Allah ya mu da tsari Allah ce fasa yahshuruhum ilaihi jami'a za a taro su gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala gaba daya za a taro mutane to da nan aka ce fasa yahshuruhum za a taro su ilaihi zuwa ga Allah ba zuwa ga waninsa ba jami'an gaba daya an gane ko shaibatul hamd ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri na Saudiya a cikin tafsirinsa tahdhibut tafsir وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورضيء الأقاويل يا كاو وتا magana ta wani babban malami wato Abu Sa'ud yana da tafsiri sunansa Irshadul Aql Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim yi wannan yake cewa shi wannan malamin kenan Shaybatul Hamd shi na yayi ya kira so daga wancan amana ce ta ilimi wani lokaci in magana tana da muhimmanci za ka ce na ɗauko ta ne cikin littafin wani ko malam wani ya ce kaza ba dan kawai kai ka kawo hikima ba sai ka ɓoye kana son a ga girman ka in kai da kyakkyawan niyya Allah ya sani in kai da mummunan niyya Allah ya sani yake cewa da an ka ce fasa yahshuruhum ilaihi jami'a za a taro su gaba ɗaya zuwa ga Allah yace to an shafe ɗaya daga cikin su amma saboda yana nuna gaba ɗaya din za a yi ko da ba a kawo ba domin da aka ce wa man yastankif an ibadatihi wanda ya girman kai ko ya kyamaci bauta ma Allah wa yastakbir yayi girman kai fasa yahshuruhum ilaihi jami'a za a taro su gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala to wanda bai girman kai ba fa za a za a za a tayar da shi kuma za a tayar da shi ba to dan haka bai ce wa man yastakbir ba da wa man lam yastakbir to tunda an nuna su ma waɗanda suka yi girman kai za a tayar da su waɗanda ma ba su yi girman kai ba suka bauta ma Allah su ma za a taro su gaba daya me dalili ayoyin da suke nuna cewa za a taro mutane gaba daya ko ba haka ba wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tayi su gaba daya ba za a bar ko mutum daya ba an gane ko dan haka in aka ce fa wa wato man yastankif an ibadati wa yastakbir ba wai wanda dai ya kyamaci bauta Allah bane azza a taro fa sayahshuhum ilayhi jami'a hatta waɗanda suka yi imani su ma za a taro su zuwa ga Allah subhanahu wataala amma an kawo wannan saboda lidilalati siyaki ma'ana ana magana ne kansu sai magana tabbi a kansu kamar yanzu ka ce ma mutum baban ku dai sai ka ce babanka to sai ka ya ce ah to kai ba babanka bane a saboda magana tana da alaka da kai shi sani nisba zuwa gare ka dan haka tayarwa wannan dukkan mutane Allah subhanahu wataala sai ya taro su ba zai bar mutum ko guda ba amma nan ana maganar masu girman kai ne da kyamar bauta ma Allah subhanahu wataala sai aka ce fa sayahshuruhum ilayhi jami'a talati fa amman ladina amanu
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا أما ودن سكي إيماني بسي جرمان كيبتنا وعملوا الصالحات سكا أيكة أيكي نجري أكن إخلاصي tare da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma suna musulmai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladarsu Allah ya sanya mu daga cikin su wa yaziduhum min fadli Allah zai ƙara musu daga cikin falalarsa ko da yaushe suna ƙara imani makiya na ƙaruwa suna ƙara tabbata akan gaskiya wa amman ladina stankafu waɗanda suka kyamaci bauta ma Allah wastakbaru suka yi girman kai fayu'adhibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi Allah ya tsare mu wala yajiduna lahum ba za a saman musu ba min dunillahi kuma bayan Allah waliyan majibincin lamari wala nasiran koko wanda zai taimake su to ina ganin anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya nufi mu cikin masu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh